الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركم بلساكي دعوة هتو ندورة لمكي قباتر وتمنهج الاستنباط دراسة تأصيلية تطبيقية وندا زام تاشني آية تقري يشاهده أتكين سورة هود أشافي لدري بيو لستين لبقى أتكين ولد التاتي إتتي آية وأقم الصلاة طرفين نهار ka sai da sallah ana umarta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tarafayin naha sassa biyu na yini Khalil bin Ahmad al-Farahidi ɗaya daga cikin manyan malaman lugha wanda ya mutu hijira tana da shekara 170 yace Allah wato shi yini yana farawa ne min tulu'il fajr daga ketowa al-fajr muna abinda muke doka yini yana farawa ne daga daga hitowar rana a ketowa alfijiri shi ne farkon yini saboda daga ketowa alfijiri na gaskiya ake daina bi ake daina cin abinci daga nan yini ya shigo to amma da ya kafa hujja da wannan aya sai malamai suka ce maganar da ya faɗa gaskiya ce cewa yini yana farawa daga keto alfijiri amma wannan ayar ba ta nuna abin da ya faɗa na fata amfinci yawwa hujjar da take nuna yini yana farawa daga keto alfijiri ita ce aya inda fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahar da safanin dare da yini tunda da alfijiri ya keto muna cikin muna cikin yini tunda daga dare sai yini ba su da kishiyar juna to wannan yake nuna cewa alfijiri yana ketowa wato yini yana fara amma cewa wa aqimis salata tarafayn nahari wannan ayar ba ta nuna farkon yini yana fara daga alfijiri kuma wannan ayar malamai sun yi istinbati sun kace lokutan sallah guda biyar akwai ayoyin da suka bayyana su wa aqimis salata tarafayn nahari suka ce to da asuba da ni da azahar da la'asar tsarafayin naha suna sassa biyu na yini wa zulafan minan laili da kuma lokacin da dare ya shigo magariba da ishari aqimi salata liduluki shamsi ka tsaye da sallah zuwa ga lokacin da rana ta karkata azhar ki ila ghasaqil layli har zuwa ga lokacin da dare ya shigo kenan da la'asar tunda an ce liduluki shamsi to ila gasakin laili har lokacin da dare shigo kaga la'asar tana da ta shigo cikin yini shigowar dare in dare ya shigo magriba tana ciki isha'i tana ciki sai ce min wa qur'an al-fajr da lokacin karatun al-qur'ani na al-fajr da kuma aya cikin suratul rum fa subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun sarki ya tabbata ga Allah kidan ma'ana ku sarkake Allah sun kace to cikin sallah akwai tasbihi sallah ake bishi hina tumsuna lokacin da kun kamaraita an gane ko wa hina tusbihuna da lokacin da mi kuka wayi safiya walahu alhamdu fis samawati wal ard wa ashiyan da ashiyan da daddare magariba da isha kenan sun shigo sai ce mi wa hina tuzhiruna da lokacin da kuka shigo lokacin hantsi ita ce lokacin sallar azhar kenan tumsuna la'asar tusbihuna subahin ashiyan lokacin da dare ya shigo magariba da isha'i wa hina tuzhiruna lokacin sallar azhar waɗannan ayoyin guda uku da su malamai su kafa hujjar lokutan sallah guda biyar a cikin alkur'ani wallahu a'lam to yanzu sai mu je aya ta takwas a cikin suratu yusuf ko a shafi na ɗari da tamanin da ɗaya yawon ko ƙaru da yusufu yawwa ƙaru da yusufu a hugu a haɓu ila abina minna wani hannun osba ko inna abana lafi zolalin mubin ko اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين إمام السعدي أتكن تفسير سيأي استنباطي كركشن ونا آية wanda yana daga cikin mu'asirin wanda basu jima da mutuwa ba yace fi fawaid qissati yusuf alayhi salam fa'idodin da zamu ciro a kissa ta annabi yusuf yace wa min fawaid alqissa abinda sahabi ya ce daga nan magana shi ta fara daga cikin fa'idodin wannan kissa ta annabi yusuf annahu ya ta'ayyano adal insani an yi adila bai na auladi wajibi ne mutum ya yi adalci tsakanin ‘ya'yansa wayan bari lahu kuma ya dace gare shi idan ka na yi hibbo ahadahun aksar min gairihi aksara min gairihi in yana son ɗaya daga cikinsu fiye da wani an yi fiye zalika ya ɓoyi wannan soyayyar ma amkanar gwargwadon ikonsa wa Allah yufaddilahu kai ya fifita shi bima yaqtadihi al-hubb game da abinda hukunci zai so zai hukuntawa min isarin bi shay'in ya fifita shi da wani abu min al-ashiya'i da wani abu fa innahu domin wannan aqrabu ila salahi al-awlad shi zai sa ba ƴaƴan shi su inganta wa birrihim bihi kuma su yi su yi masa da'a wa ittifaqihim fi ma bainahum kuma kansu ya haɗu shi yasa sa'adi yace da soyayya annabi yusuf ta bayyana karara fiye da sauran sai sun kai sun kashi da mai mutunci shi yasa rashin adalci tsakanin mata da ƴaƴa yana kawo fitina da baraka a cikin family din karan kanka Allah ya kyauta yawwa shi yasa sa'adi yake cewa kuma waɗanda sun kace da Allah ya ce ma annabi Yusuf annabi Yusuf Allah yake bada labarin annabi Yaqub ya ce ma dansa ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika ko fayakidu laka kaida sai suka ce annabi Yusuf mantawa yayi shi na karami sai ya gaya musu cewa inni ra'aytu ahada ashara kawkaban wash-shamsa wal-qamara ra'aytuhum li sajid sa'adi yace shi bai da wannan ba yace a'a abin da yasa yan uwan annabi yusuf suka aikata mishi wannan shi ne sun gane baban ya fi kauri su bayan ya ba su labarin mafarki ba babu dalilin nuna cewa ya ba su labarin wannan mafarki wallahu a'lam aya ta gaba aya ta 42 shafi na 159 inda Allah ya ce wa qala lil ladhi dhanna أنه ناج منهم اذكرني عند ربك قالوا ذكر ربي إمام السعدي هل يلزو أتكن تفسير سا كركشن ونا آية يتي أنه لا بأس با ليه بالاستعانة بالمخلوق متن ينيمي تيمكم حلتا في الأمور العادية أتكن الأمر wanda ya gudana na al'ada na yau da gobe allati yaqdiru alaiha wanda mutun yake da iko akai bifi'ilihi mutum yana da ikon ya aikata au qaulihi ko ya fada au ikhbarihi ko ya bada labari annabi yusuf ya ce uzkurni inda rabbika wadansu malamai suka ce rabbika mai gidanka ake nufi wasu malamai suka ce rabbika ana nufin wajen Allah ka roƙan mini Allah karkashin wannan aya malamai sun kai istinbati bayan wannan magana ta sa'adi cewa kana da damar ka nemi taimako ga bawa abin da ke da iko don kaci da Allah ne taimaka mini ba ni ruwa in sha muna ganewa ba shi ke nuna ka shirka ba don kun san aya ta iyyaka na'budu wa iyyaka Allah kai kadai muke neman taimakon ka to kenan idan ni cewa da Allah taimaka min ba ni ruwa na nemi taimakon wani wanda ba Allah ba shi ke nuna nayi shirka a'a abu ne wanda Allah ya ba shi iko akan wani don haka wannan bai shiga cikin shirka ban sani ko mun fahimta ba amma abinda wani bai da iko kana iya cewa wani taimaka min ka bani kaza amma baka cewa wani arzikta ni wa yake arzikawa Allah amma Allah na iya sa wani ya baka kuɗi amma shi mutumin ba zai arzika ka ba dan wani na iya baka kuɗi ka kashe su baka yi arziki ba mun gane wannan da kyau to sai malamai suka yi istinbatin wata mas'ala karkashin wannan aya shine cewa kalima ta zanna akwai da take zakkuwa da ma'anar yaqini ba zato ba nan wasu su ce wa qala annabi yusuf ya ce lillazi ga wanda zanna yayi zato ba zato ne yake yi ba tabbat ya san haka ne yayi yaqini dalili kuma da yace ya sahibai sijin amma ahadukuma fayasqi rabbahu khamra wa amma al-akhar fayuslabu فتأكل الطير من رأسه ستي قضي الأمر الذي فيه تستفتيان أن ترصد لو كنت تو يكما كتير ظن شنا تتو حبا جماعة من بك غاني قرآني با كي حتى كسايا كفنجا من مالا بسكي فتا دون كغاني من غاني وانا نجوكو to kuma nan sai malamai suka yi istinbadin wata mas'ala kai da yace uzkurni inda rabbika ko mun ce wajen ubangiji shi yasa wasu ƙur'anai za ka ga su rubuta rabbika nan da ja saboda duk sunan Allah da ja suke rubutawa amma da sai su rubuta shi da baki saboda ba su ɗauki sunan Allah ake nufi ba an gane ko domin kalima ta rabbu tana da ma'ana sun kai guda goma a larabci ko fiye da goma to rabbu tana nufin ubangiji rabbu kuma tana nufin mai gidanka an gane ko shi yasa ake kiran uwar gida rabbatul baiti uwar gida mai kula da yara a cikin gida kaga nan ba wai Allah ya ake gidan babu Allah ya turawan faransa naga cewa ds Allah mace wannan kahirci ne kamar da larabawa suka ce mala'iku ƴaƴa mata ne ga Allah kaga sun koma Allah ke kuma sun ka kirkiro an ka ce Allahu su kuma sun ka kirkiro ta su sun ka ce Allata ko ba ka ba al-aziz sun ka kirkiro al-uzza mace Allah ya mace kaga wannan kafirci to amma kenan wannan ya nuna ana iya kiran mutum rabbu ba Allah muna gani ku lokacin da muna da yara akwai wani littafi da ake karatu na larabci ba a yi wa biba ba a yi da biba to cikin shi akwai wani wake tun muna yara sai a ce watani rabbatul baiti tasubbul khallafi zaiti laha ashru dajajatin wadikun hasanu sauti kaga watani sunan mutuna tani rabbatul baiti ita ce mai kula da gida ba ana nufin Allah ya bace abin bauta sannan sai malamai suka yi istinbatin wata mas'ala kuma shine cewa ba sai wanda ya fi ka ba za ka roki addu'a a wurin shi domin annabi yusufa ya nemi wannan bawan Allah ya masa addu'a ko kuma ya kai labarin shi a wajen mai gida to in mun ce addu'a tunda a wajen Allah addu'a ake nufi uskurni inda rabbika to ai annabi yusufa ya kai wannan mutumin daraja to sai ce kuma ya nemi ya masa addu'a to ina waɗanda suke cewa sai mutum ya fi da tsoron Allah sannan ka nemi addu'a gare shi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam akwai da kashe daraja kuma sai ce al'ummarsa ta nemi ta yi masa addu'a ka ce Allahumma rabba haɗe da'awati ta wasu salatin ati Muhammadin alwasilata walfadila kaga addu'a ka yi shi kuma waga addu'a ko ɗan giya shi na ɗaya tun da cikin al'ummar mazalar sanu a kuma shari'a ashe addu'a ba sai wanda kake ganin ya fi ka tsoron Allah ba da ka shi ba addu'a sannan kuma shi tsoron Allah ai ba mai gida shi an gane ko kana neman addu'a kuma ka ce a taya ka addu'a ba ka ce kullun ai maka addu'a a'a a taya ka addu'a kai ma ai kana irin roƙon Allah wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum kai addu'a ka ce a taya ka addu'a muku mutane su ce ai min addu'a kai kamar kai an sha magance ka kai baka da izinin ka roƙi Allah karshen ta wanda kake cewa shi maka addu'a kai ka fi shi kusanci ga Allah no Allah ya kyauta sai mu je aya ta gaba ko aya ta nauci ta hamsin da biyar ko shafi na ɗari uku da arba'in da biyar ne ko kuma da 45 bane da 45 345 ita ce ni qala ja'alni ala khaza'in al-ard inni hafizun alim annabi yusuf ya ce mai sarkin misra ka sanya ni in zamanto mai tsaro ga taskar ƙasa sai ce inni hafizun halimi hafizun mai kiyayewa ne alimun masanina ga wannan fanni sai malamai sun kace istinbita minha jawazu talabil wilayati an yi istinbatin neman a ba mutum shugabanci kal qada'i kamar alƙalanci wani hauki da waninsa liman wathiqa fi nafsihi bil qiyam bi huquqihi ga wanda ya san zai iya zai tsaye da haƙoƙin wannan matsayin da aka bashi waje wazi tauliyati kuma an ka ce ya halatta mutum ya nemi a bashi wani matsayi anil kafiri ga mutumin da yake kafiri wa gwari da azabi shugaba azabi ko kafiri in kasancewa in an kamar wurin nan banna za a yi ko ku babu wanda ya san wannan abin sai kai to haramun ne kake ɗauka wannan matsayi kuma in kan nema ba laifi ba ne in ka san za ka iya sannan kuma annabi yusuf lokacin alaihi wa ala nabiyina afdalu salatu wa tammu taslim lokacin da ya nemi wannan matsayi gwamnatin da take ci a misra a wani lokaci gwamnati ta kafirci ina yan boko haram masu cewa wanda ya aiki a karkashin gwamnati ta kafirci kafiri ne to annabi yusuf shi ma kafiri ne don gwamnatin wannan lokaci ta kafirci ce Allah da kanshi ya faɗa kazalika kidna li yusuf ma kana li ya'khudha akhahu fi dinil maliki illa an yasha Allah haka babu fahimta kuma malamai sun kai istinbatin wani abu kun san muna sai a ce wai yan boko ai Allah cikin Qur'ani bai faɗi yadda ake zaben ma'aikata ba ka san da zuciya akwai kritaya waɗanda in za a ɗaukar mutum aiki ana buƙatar su babu su cikin Qur'ani ina su su kaga mallamin mallami wanda bai san istinbati ba sai yin tsaye amma wanda sai zuwa ce ƙarya ta hafizun alimun in za a ba mutum matsayi ya zama mutum mai kiyayewa ne bai ɗauka bai barin a ɗauka alimun kuma ya karanta wannan fannin qur'ani ya hudu yadda ake ɗaukar ma'aikata ƙarya kake duk aikin duniya in dai baka iya ba baka da wannan sani Allah bai ce a ɗauke ka ba don ga alimun ta zo hafizun kuma mai kiyayewa abinda za a bari na al'umma kada ka ɗauka kada ka bari wani ya ɗauka ba tare da haƙƙi ba to yi kake shigo babu lokaci da mun faɗaɗa wannan bayani wallahu ta'ala ala sai aya ta gaba aya ta 60 da biyar shafi na 100 da 72 ina ne ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم أنقالكو إمام السعدي ياي استنباطي أكون ونن آية أنقالكو أتكن تفسير ساعة يتشي ومنها معنى لك سكن أبن دا أفهمتا كتشن آية أن العقود قلة نكي كما أبوان دا متى لسيو قلاوا tanna aqidu suna kulluwa su alqudukin nan bima yadullu alaiha game da abin da yake nuna ta min qaulin wa fi'l ko magana ko aiki ma'ana saye da sayarwa ba dole ba sai mun yi magana ko da ina iya magana kana iya magana ba mu yi magana ba ni zo ni dauki ni iske ka shagonka sai ni dauki wannan abin ni maka haka sai ka ji mini haka goma kenan jikka goma sai ɗauko jikka goma sai ba ka sai kan bayi to ciniki ya ku ya ce dalili walan ma fatahun wa ta'ahun wajadu bi za'atahun ruddat ilayhi lokacin da sun ka bude kayan sai suka isa kayan su an maido musu ya gani ba a yi magana da su ba aka ce za mu maida muku kayan ku sun ka ce mun yarda mun karba maida musu an kai a aikace su ko ba su dawo da abin ba suka rika sun nuna ni sun yarda shi yasa in ka diba cikin mukhtasar sani kusa ana cewa lawali da sani ko lawali kin da shi mukhtasar littafi guda ne to sharhin shi wanda ya shahara a duniya jawahirul ikli mujalladi biyu ne da na ɗaya da na biyu sai a ce lawali da sani to cikin sani nan ya fara bayanin saye da sayarwa kasuwanci sai ya ce yan'aqidul bay'u ciniki yana kulluwa bima ya zullu ala rida ga abin da yake nuna yarda tsakanin mai saye da sayarwa wa in bi mu'aqatin kenan wa in kana al-bai'u ko wa in jara al-bai'u bi mu'aqatin ko da kamin kamin an kai yan mika ma kaya kan muka mai kuɗi ya ka kuɗi to kaga wannan ayat ta bayyana wannan wanda sai zo ki mai bukhsasa ƙarya yake gashi kuma qur'ani ya tabbatar da shi kai dan qur'ani Allah ya kyauta aya ta gaba sai aya ta 70 da tara ko a an aya ta 72 ko shafi na 151 haka ne kan muke tare ta 151 wata aya ce qalu na'am wali man ja'a bihi himlu ba'irin وأنا به زعيم to wasu da sun kai istinbatun wata mas'ala an gane ko shi ne cewa wani na iya istinbatun ƙarƙashin aya an gane ko wanda bai dace ba sai sun ka ce da Allah ya ce fa bada bi awiyatihim qabla wi'a'i akhihi thumma istakhrajaha min wi'a'i akhihi ko kadhalika kidna li yusuf sai sun ka ce ya halatta ka rike mutum ba tare da yarda ba a daure mutum ba tare da riba ba tare da yarda ce ba sai an ka ce ina dalili sun ka ce gashi nan Allah ya ce annabi Yusuf ya rike dan uwan shi sun ka ce ai ba tare da yarda shi ba to kaga wannan ƙarya ce dalili kuma Allah ya ce walamma dakhalu ala Yusuf awa ilayhi akha qala inni ana akhuka fala taftais bima kanu yaf'alu bima kanu ya'malu domin fala taftais bima kanu yaf'alu cikin qissatu nuh ne a cikin suratul hud kaga shi dan ya sani sannan kuma Allah ce shi na sanya ma annabi Yusufa ya yi mai ilhamin wannan dubara da Allah ce ka zalika kidna li Yusuf to ya za a yi ka danganta annabi Yusuf zuwa ga zalunci wanda suke danganta annabawa zuwa ga zalunci kaga wannan istinbatun nasu ya zama ya zama ƙarya sai shafi kaya ta 79 ko shafi na 190 da na 160 shafi na 90 mi malamai sun kai iskin babu ya kuma shi wata aya ce qala ma'azallahi an na'khudha ko illa man wajadna mata'ana indahu inna idan ladhalimun da ƴan uwa annabi yusufa an kaga dan uwan shi kuma shi ya dauki kayan da su suka tsammani sai sun kace to yanzu abin da za a yi qalu ya ayyuhal aziz inna lahu aban shaykhan kabira fa khudh ahadana makanahu inna naraka minal muhsinin sun kace ka dauke riki wani matsayin shi shi ya koma shi wancan a rike shi mun gane ko mi yace qala ma'adha allahi an na'khudha illa man wajadna mata'ana indahu inna idhal labalimun imam as-sa'di a cikin tafsirin sa yace wa yu'khadhu minhu ana karba karkashin wannan nassi mas'alatun daqiqa mas'ala wadda take mai wahalar ganewa wa huwa sa'adi ya ce shi ne annal ihsana kyautatawa innama ya kunu ihsanan tana zaman tuwa kyautatawa idan lam ya tabamman fi'ila muharrami in dai bai zaman tuba ta kumshi aikata abu wanda yake haramun autar ka wajibin kumarin wajibi idan mutum yana son ka zalunci wani don ka biya mai bukata ko kuma ka bar wani abu wanda shari'a ta wajabta ma don ka biya mishi tashi shi bukata to wannan ba a kiran shi kyautatawa tunda su suna son annabi yusufa ya ba su dan uwansu su kai shi sai ya rike ne ya rike wani to ita ko shari'a ita ce wanda ya laifi shi za a kama to kenan yanzu su suna neman ya kyautata musu ya rike wanda bai yi zalunci ba shi na ce ma'adallah an na'khudha illa man wajadna mata'ana indahu wanda ya ɗauki kayan mu shi za mu yi to mu ko duniya yanzu haka na aka yi wanda ya lahi ba shi ake kama wanda bai lahi ake kama kenan idan mutum ya nemi wata alfarma a wurinka sai zama to alfarman nan ta kumshi sai ka aikata haramun ko sai ka bar wajibi to ba ta halatta ba ta zama ta zalunci ta gani mu ko sai a ɗauke shi kyautatawa don saboda nan mutum ya yi daɗi kuma shi na yanzu abin da yake faruwa a ƙasashenmu sau haka nan bane da kaji mutane na yabonka to galibi hakkin mutane kake duko kana ba su in ka hana musu hakkin mutane sai su kwace ka to kaga wannan ai kuma ni ai ba kyautatawa ba ce kyautatawa ba ta zama tuwa kyautatawa sai shari'a ta yi ta yarda da ita shari'a kuma ba ta yarda da zalunci ba kawo sai kuma safha ta 160 160 mi aka kushinta Dari da sittin cip-cip ita ce inda Allah ya ce mi ƙara ma'adallahi an na'asuda illa man wajadna mata'ana indahu inna idan la zalimun imamu ibn al-qayyim a cikin littafin sa bada'i'ul fawaid yace abinda za a fahimta karkashin wannan aya wa min haddalalatu ala al-asl al-kabir wannan tana nuna wani an gane ko asli babba wata ka'ida babba allazi a'adahu Allah wanda Allah ya dawo da shi ko wa abdahu fi kitabihi in yace a'adahu Allah tana ya kamar Allah ya maimaita shi wa abdahu Allah ya bayyana shi fi kitabi a cikin littafin sa anna li kulli nafsin ma kasabat kowace rai tana da abin da ta aikata min alkhairi na alkhairi was sawabi da lada wa alaiha maktasabat kuma abinda ta aikata na sharri yana akanta min ash-sharri na sharri wal iqabi da uquba wa annahu la taziru wajratun wizra ukhra dan yace ma'adallahi an na'khudha illa man wajadna mata'ana inda wanda ya dauki kayan mu shi za mu dauki kaga wannan Allah ya ba mu dan mu gane cewa ba a kama wani da laifin sai shi ya sama yace inna idan la zalimun in muka taɓa yi zalunci sai aya ta 88 shafi na 89 abu gudana a tsakankanin su duk da yake wancan aya ce wannan kuma safha ce falamma dakhalu alayhi qalu ya ayyuha al-aziz massana wa ahlana ad-dur yawwa waji'na bi bida'atin musjatin fa awfi lana al-kayla wa tasaddaq alayna inna allaha yajzi al-mutasaddiqin ko ba haka nan bane imamu sa'di har yanzu a cikin tafsirin sa yayi istinbati yace jawazu ikhbaril insani bima yajid ya halatta dan adam ya bada labarin abin da yake ji wa ma huwa fihi da abin da yake cikin sa min maradin nami ana rashin lafiya aw faqrin komi ko talauci aw ghairihima ko waninsu amma da sharadi ala ghairi wajhi tasakhut ba a kan ya yi hushi ba da halin da Allah ya azarci sun yadda da Allah ya kaddara musu wannan amma sun gaya ma annabi yusuf don don ya ji tausayin su da haka dan ka zo wajen wani kacewa ne da Allah yana son ka taimaka min da kuɗi in sai magani don saboda ina jin rashin lafiya amma ban da kuɗi wannan ba laifi bane amma in ka faɗa mishi don saboda ka kai ƙara Allah ko ko ka nuna Allah ya yi maka abin da ba daidai ba to shine ke haramu don ga suna sun ce masana wa ahalin durru waje ina bibi ba'atin muzjatin fa aufi lana alkayla wa tasaddaqa alaina inna allaha yajzi mutasaddiqina da abin da sun kai ba daidai bane da qur'ani zai yi ta'adiki yace sun aikata banda ko ba kadan bane sannan idan Allah ya jarrabe ka da wani abu sai ka faɗa ma Allah ka ce Allah ka jarrabe ni da kaza Allah ka dauke min abin muna ji da kyau shi ma malamai sun ka ce wannan ba matsayin hushi yake ba muna ganewa Allah ya jarrabe ka da talauci ka ce Allah Allah ka san banda komi ga hannuna kuma matsaloli Allah sun kewaye ni Allah ka taimake ni ka bani kuɗi ko ka min buɗi to wannan ba laifi kai ba to ina dalili a alqur'anance ka san dan qur'ani da shi sai ce a alqur'anance to a alqur'anance Allah ce wa ayyuba إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين kaga yace Allah cuta ta shafe ni ba da yace wannan kaga ba yayin da yayi ba ya kasa dan Allah ce inna wajadnahu sabira tare da haka Allah ce Musa bishi mai hakuri ko ba kana bani annabi Musa bi yace rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir dan ka nuna wa Allah halin da kike ba wai dan bai sani bane amma kana ba Allah labari da lil isti'taf dan Allah ya tausaya maka zakariya yace rabbi inni wa hana al'azmu minni tatami washta'ala ra'su shayban yace kasusun shi sun yi rauni Allah ba ya yi shi sanin kasusun shi sun yi rauni ba ah wai ba to muje aya ta sai mu shafi na 100 na 89 sai kuma aya suratul ra'd aya ta shidda shafi na 212 kira suratul yusuf ta kari a cikin wannan littafin 200 da sha biyu ina ne yawwa shi ne waɗansu sun ka ce ƙulillah ko ƙulman rabu samawati wal ardi ƙulillah ƙul a fattakastun min dunihi auliya'a la yamlikuna li anfusihim naf'an wala darra qul hal yastawi al a'ma wal basiru am hal tastawi al dhulumatu والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء Allah shi ne halicci komi waɗansu makaryata su suka ce to wannan yake nuna Qur'ani halitta tunda an ce Allah shi ya halicci komi kenan Qur'ani yana cewa abin da Allah halitta wanda mas'ala tsohuwar mas'ala ce fitinannen mas'ala ce ita saboda ita an kadar mai Imam Ahmad aka kai shi gidan kaso aka yi ba shi kashi sai ya su ba a ce ka ce ƙur'ani halitta ne ce banci ba sauran malamai suka ce ƙur'ani halitta na sai su ɗauko ƙur'ani shi haka su ce wanga halitta na sai su kai su sai a bar su an ka ce kai ma kai haka nan ka hake ce in duk malamai sun kai tauriya sun ka ɓoye gaskiya ya za ja ajin jahilai su gane gaskiya ya ce ƙur'ani ba halitta ba to mas'ala inda take da matsala wato kun san gaskiya in ta cakudu da ƙarya bambance ta akwai wuya ce sa Allah ce wala talbisu al-haqqa bil batil su malaman da suka ce wanga halitta na suna nuhin takardar da an ka rubuta alqur'ani da ita da taddawar da aka rubuta alqur'ani da ita da alƙalamin da an kai da shi aiki da shi matsayin shi halitta amma ita magana Allah ba halitta bace don asalin qur'ani magana Allah ce kafin a rubuta shi ai ana karanta shi kuma in ka karanta ƙur'ani sautin ka shine halitta amma ita magana Allah ba halitta ba ce to haka Imam Ahmad ya shawo to daga cikin dalilan da ya basu da ake ruwaitowa tun da zamanin daular Abbasiyya ne waɗanda aka ce su addalilin Imam Ahmad ya tsira daga cikin dalilan shine wata rana an fiddo shi sai ya ce musu kai ni ya gwani abin mamaki suka ce menene yace ina sallah da daddare sai ni zo qul huwallahu ai musan qul huwallahu ko ya ce sai na iska ta mutu sai suka ce ka je ta magana banza ƙulhuwan lahur mutuwa ai ba ta mutuwa sai ce tuku duk abin da bai mutuwa kuma ba halitta ba daga cikin dalilan da ya ba su saboda mu'tazila ne sun ka shigo wannan akida ka san da mummunan malami malami mugun malami da mugun mai kuɗi in sun ka kusanci mai mulki to za su yi ɓanna da cikin al'umma malaman mu'tazila ne suka zo suka laɗe ma manya-manyan malamin ga shugabanni na musulunci sai suka cuya su samu su wani su kuma ba dogon karatu suka yi ba kawai sai suka ɗauki wannan aƙida suka yi ta'azantar da malamin sunna muna gane ku shi kenan radda an ka kawo shi shugaban wannan mu'tazila ya zo ya zamna ka san mallami ira tare da manya ya samu kuɗi ya samu abin nan shi ko imam ahmad babu kuɗi kuma bai yarda bai da ƙarya sai ce to ina son in tambaye ka shin wai mas'alar ka ta cewa qur'ani halitta ce ko ba halitta ba ce shin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya santa ko bai santa ba kaga in yace manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama bai santa ba to ya za a yi a ce kai ka san abin da annabi bai sani ba sallallahu alaihi wa sallam yayi shi so in ya santa me yasa bai faɗa mutane ita baka shi ba duniya in kuma bai santa ba kira kaga ya danganta tashi zuwa ga zahirci to in ya santa kuma ya san qur'ani halitta na bai san da sakon Allah ba in ko ya santa kaga ya bar mutane akan cewa qur'ani ba halitta bane to kai ma ka bi iri yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi to ran nan da ta kai karshe sarki yace to lalle gaskiya ko wanga magana ita ce gaskiya shikenan sai suke imamu ahmad shi yasa cewa qur'ani halitta ne ƙarya ne takarda halitta ce taddawa halitta ce alƙalami halitta ne amma qur'ani ba halitta ba domin magana Allah ba ta zama halitta Allah ya tsarki mu je aya ta suratul hijr aya ta tara ko shafi na ɗari da shidda shafi na ɗari da shidda ɗari da shidda na to mu je ita ce inna nahnu zikra wa inna lahu lahafizuna ko ba karan bane yawwa sannan Allah ce in huwa illa dhikrun lil alamin ko sannan ce wa ma huwa illa dhikrun lil alamin sai malamai suka ce to abinda za a fitar karkashin wannan aya annahu yajibu alaina talabu ilmi wajibi ne mu nemi ilimin sanin alqur'ani domin mi an ce alqur'ani za a tsare shi to kuma in ba a samu mahaddata alqur'ani ba da masu rubuta shi to ya zai ya tsare alqur'ani bai yiwuwa sannan kuma malamai suka ce to kuma an ce shi alqur'ani an gane ko tunatarwa ne gare ni to in ba mu yi karatu ba ya zamu sanin tunatarwa ne gare ni to shi ne abin da malamai sun kai istinbati da kashin wannan mun gane ko kuma da wannan malamai suka kafa hujjar qur'ani ba yadda za a yi a kawo banna a cikin shi da ka canza wani harafi za a gane kuma ma'anar shi Allah zai kare ta tunda in wasu malamai lafazin qur'ani bai tabuwa to wasu suka kuma suna tawili to kuma sai Allah ka malamai nagari wanda suke bayyana hakikin gaskiya wannan duk yana cikin tsari wanda Allah ya ba alqur'ani don haka in ka diba cikin littafin sa'adi alkawa'idul hisan ya kawo ƙa'ida wadda take nuna cewa tadabburin alkur'ani da kuma kyakkyawan tunani game da alkur'ani da ingantattun niyya abu ne wanda yake ana bukatar shi game da mai karatun alkur'ani tunda Allah ya ce zai tsare alkur'ani kenan in mun yi tsaye mun haddace shi mun gane ma'anar shi mun iya tafsirin shi da kyau wanda shi zai taimaka mana wajen bi wajen kare alkur'ani ba rayuwarka ta kare ba wajen hayaniya Allah kai mun sai sai sof aya ta 42 shafi na 100 da 30 da shidda shafi na 136 na'am yawwa qala ya iblis malaka نعم قال يا إبليس ما لك ألا تكون أصيل آية شاف منه مكتوب تدريد ثلاثين للشدة تو سورة الحجر آية أربعين دبيو إن إتمي إن عبادي أليس لك عليهم سلطان كوب إلا من اتبعك من الغاوين إتشي تعرف عند الكوب يوم to inda Allah ya ce inna ibadi laysa laka alaihim sultan bayi na baka da iko akan su sai ce mi illa man ittaba'aka min al-ghawin sai wanda ya bika daga cikin halakakku ita ce ko suratul hijr aya ta 42 fadalla to karkashin wannan aya bi malamai sun kai istinbatu kuma sai Allah ya ce cikin suratu sad qala fa bi izzatika la ughiyannahum ajma'in sai ce min illa ibadaka minhumul mukhlasin to sai malamai suka ce ustunbita minha an yi istinbati karkashin wannan aya annahu laysa min shurutil istithna'i bai daga cikin sharuɗan istithna'i kaunul mustafna ya kasance abinda an ka ciro an ka toge aqallu min al-mustafna minhu ya zama to kadan ne daga wanda an ka cire daga gare shi kusan istisna'i shine a cire wani abu yanzu in nace ja al-qawmu illa zaidan kaga mutane sun zo banda ni zaidu to waɗansu malaman lugha sai sun ka ce to dole na wanda za a cire cikin shi ya zama tumi ya fi yawa kenan alƙawmu ya kamata ya zama tumi kamar misali wanda za a cire daga gare shi ya zama to ya fi wanda an ka cire yawa sun ka ce su shi ne ka'idarsu misali ba ka iya cewa ja alƙawmu illa aksarahum sai da ka ce illa aƙallahum don mu gane to sai wannan malamu suka ce wannan ba gaskiya ba ne dalilinsu waɗannan ayoyin kaga da Allah ce inna ibadi laysa laka alaihim sultanu bayina baka da iko akan su sai ce mi illa man ittaba'aka min al-ghawin sai wanda suka ce halku da halakakku da wanda ba halakakku ba hewa to kaga an ciri ha sannan kuma da Allah ya ce fa bi izzatika la ughiyal lawma ajma'in sai ce mi illa ibadaka minhum kaga halakakkun nan sun yi yawa kuma sai ake istisna'i kenan istisna'i kana da damar ka cire mai yawa ko ka cire ɗanka ya halatta ya halatta mun gane wannan da kyau saboda masu karatun larabci ka san sai su ce wancan yayi ɗanka sai su wutul hijr aya ta 59 ko shafi na 80 da uku yawwa الشيخ محمد الأمين الشنقيطي ورحمة الله عليه ورحمة الله جميع المسلمين كم أضواء البيان يتي دع الله يتي قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين تنتكن ذاري يتي لنرسل عليهم حجارة من قينهم فستي إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين ستي إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين shankidi ya ce fi hadihil aya a cikin wannan aya dalilun akwai dalili wadihun ƙarara lima haƙaƙahu ulama'ul usuli abinda malaman usulul fiqh sun ka tabbatar min jawadil istisna'i bil istisna kana iya kai istisna'i ka toje kuma ka ƙara tojewa li'annahu ta'ala domin Allah madaukakin sarki istafna ala lutin ya cire iyalin annabi lutu ko ahalinsa min ihlakil mujrimina daga wadanda za a halakarwa bi qawlihi da Allah ce illa ala lutin ko inna lamunajjuhum ajma'ina ba an toge su ba thumma istafna min hadha al-istithna sannan Allah ya ƙara togewa daga cikin wannan togewa imra'atu lutin bi qawlihi illa imra'atuhu qaddarna innaha min al-ghabirin kaga nassi ne karara amma sai sun ce a'a shi wanga na ƙarshe ba istisna'i bane istisna'i ne munqati wai lakin dama istisna'i munqati akwai muttasil akwai munqati intabi in an ce muttasil ne wanda jinsin abu da jinsin abu ku guda ne ja alqawmu illa zaidan to muttasili na domin zaid shi na cikin alqawmu ja alqawmu illa himaran bayan himaran bai cikin alƙawu don ba mutum bane to in ka ji an ce muttasili jinsi guda ne in an ce munqati ba jinsi guda bane to sai sun ka ce ainan illa imra'atuhu munqati ne lakin imra'atuhu to abin da yake nuna muttasili ne ai ita imra'atuhu jinsin dan adam ce kaga magana su ba ta da ƙarfi a a wai mutu jinsi guda ce da su to dan haka wannan shine da ce mafi inganci Allah ya taimake mu shi yasa duk ilimi in ba a kafa mishi hujja da nassi ingantacce sai ka iska hayaniya ce mu je kuma akwai raddi ga yan shi'a da sun ka ce matan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba su shigar ahlul bait to ga mata annabi lutu an ka ce inna illa ala lutin inna lamunajjuhum ajma'ina sunan illa mar'atuhu to in ba ta cikin su dan an ka toge ta kuma mata annabi ibrahima da mala'iku suka zo mita ce qalu ata'jab mala'iku suka ce qalu ata'jabina min amrillah rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bayt amma saboda shi an ci sai ka cire matan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam cikin ahlul bayt saboda son rai ko ka kawo ka ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa Hassan da Husaini da Fatima cikin bargo kisa da Aliyu yace to wadanda su ne ahlul bayt a yana nufin waɗanda sashi ne daga cikin ahalul baiti amma ba shi ke nuna in matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba su cikin ahalul baiti to ina kuma an ka tafi sai su ce ai Allah cikin suratul ahzabi da ya kawo zancen gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce inna ma yuridu Allahu liyudhhiba ankum ar-rijsa ahlal baiti bai ce an kunna ba tunda matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam alhali tun can farko da mata ya fara ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna kaga ni nan magana su akan turidin alhayatad dunya wa zinataha fata'alayna umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila wa in kuntunna turidin Allah wa rasulahu wad dar al-akhirata fa inna Allah a'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima ya nisa an-nabiy man ya'ti minkunna bi fahishatin mubayyinatin yudha'af laha al-'adhabu dhi'fayn wa kana dhalika 'ala Allah yasira wa man yaqnut minkunna كنا لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله سأكتي إنما يريد الله ليذهب عنكم سوكتي ba su ake nufi to amma inda shi ke gigitacce in an ka ce ahalul baiti akwai maza akwai mi akwai mata tun da an ce iyalin mai gida da iyalin shi ai duk gudana to tun da an bude da ya ayyuhan nabiyu annabi ba shi ne mai gidan ba to akwai taglibi janibin dukuri ala janibin ina to tun da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam na ciki sai a ce an kun ba a ce an kun da ba ka gani sai sun ka ce to ka ga wai sai sun ka ce to ai ce yufi ba an kuma disa albayti sai ce wa yutahhirakum tathira wa kunna ma yutla fi buyuti kunna min ayati llahi wal hikma sun ka ce da gaba da baya ba aka kun ba sun manta da kun manzo Allah sallallahu alaihi yana ciki kuma ka'ida ce ta larabci da qur'ani taghlibi janibi dhukuri ala janibi al-inath yusufu a'rid an hadha واستغفري لذنبك انك كنت من الخاطئين بيتي انك كنت من الخاطئات ما ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين بيتي وكانت من القانتات ما تو أما in mutum ya zama to bai san nasu ba ko yana da mummunan akida sai ka iske shi yana ta haka kon gaba kon baya Allah ya mu sani aya ta ƙarshe wanda za mu ɗauka tun da lokaci ya fara halinsa aya ta tis'in da tara a cikin sulutul hijir ko a shafi na ɗari uku da sittin da biyar wa abu da rabbaka hatta ya fiye kai da kai ko ka bauta ma ubangijin ka sai sai ya kini sai ya kini ya zo ma ɗari uku da arba'in ko ba ɗari uku da arba'in da biyu ɗari uku da sittin sittin da biyar yawwa to shi ne waɗansu masu mummunan aƙida sai sun ka ce wa abu da rabbaka ka bauta maɓaɓɓin ka hatta ya afiya kan yakini sai ƙur'ani ya zo ma in ƙur'ani ya zo sai ka wani sallah kabar zakka kabar aikin hajji wai shi ya gane ƙur'ani wasu sun ka ce a'a wa abu da rabbaka hatta ya afiya kan yakini ka bauta maɓaɓɓin ka sai yakini ya zo ma har sai ka san Allah sani na yakini da ka san Allah sani ne ya kini ka daina sallah ka daina zakka ka daina aikin hajji duk abin da ka gada maka aikata na haramun aljanna zakka saboda an ce hatta ya atiya kal yaqin sai yaqini ya zo ma kenan mafhumuhu in yaqini ya zo ma ka daina bauta Allah to ya an kai annabawa sun fi kowa sanin Allah musu bar sallah da zakka da aikin hajji ya an kai annabawa sun fi kowa sanin Allah shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in ma qur'ani kace to ai shi an sauka ma da qur'ani ya an kai shi ya san qur'ani ya fi kowa sanin qur'ani kuma cin bauta ma da bauta ma Allah da haka wannan fassara duk wanda ya yi ta da gangan ya sani kafiri don ya sa ya an kai ma kafirai sun kafi kasarin qur'ani domin na al-yaqin ya shiri da al-yaqin hatta ya ce kal yaqin sai ni sai mutuwa ta zo ma kafirai ma haka sun ka gani ba ma musulmi ba ma salakakum fi saqar qalu lam naku wa lam naku nut'imul wa kunna nakhudu wa kunna nukadhibu hatta atana al ya aka kahili hika gari ƙur'ani Allah ya kyauta to da haka fassara alƙur'ani cewa hatta ya ati yakal yaqin in dai ba ka ce mutuwa ba ka ce a wai sai ka gane qur'ani ko ko sai ka samu ilimin yaqini ka san Allah da gaske sai ka sai duk abin da kaga dama ka aikata ka yi zina ka shagiya ka arbi duk matan da ka so ko mace dubu ne duk zinar da kai tunda ka kai ga yaqini babu san tabbata Allah gare ka wannan kafirci ne Allah ka nuna saki to saboda lokacin magriba ya matso sai a je a shirya ayi sallah in Allah ya so bayan sallah sai mu zo mu yi darasi da muke yi na bayan sallar magriba abinda muka faɗa zaman sori Allah shi ba mu lada wanda mun kai kuskure Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh